إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ci gaba da karatu mana wannan makaranta mai albarka makarantar ibn taymiya yau muna ranar alhamis wacce ta daidai da ranar uku ga watan rabi'un al'awwal jirar 1444 wanda ya daidai da ranar 29 ga watan tara 2022 miladiya yau karatunmu bangaren mustalahul hadis ne wanda muna karatu cikin littafin taisiru mustalahul hadis wallafar al-sheikh الدكتور محمود أحمد الطحان حفظه الله wanda wannan shine zai zamo darasi na 31 a cikin wannan littafi darasin karshe muna cikin alfasalun rabi fasali na hudu da ke magana akan alkhabarul mushtarak bainal maqbul wal mardud khabar din da yake yayi tarayya ya hada tsakanin wato karbabbe khabar wanda yake mushtarak ne a ciki zaka samu karbabbe da wanda ba karbabbe ba yana da mabhasi guda biyu mun karanta mabhasin farko wanda shine taqsimul khabar bin nisbati ila man usnida ilai mun zo karshen shi yau da izinin Allah za mu tashi al-mabhasu thani za mu tashi mabhasi na biyu anwa'un mutafarriqa ko anwa'un mutafarraqa مشتركة بين المقبول والمردود نوعك wato ko ka ce anwa'un ukhra duka kana iya fada a can in ka koma asali haka aka rubuta in ka koma can asali haka aka rubuta anwa'un mutafarraqa wanda aka rarraba ko ana ce mutafarriqa nau'uka wanda wanda take rababbe rababbiya nau'uka wanda suke rababbu mushtaraka bainal maqbul wal mardud amma anan da aka zo kan matashiyar sai ci anwa'un ukhra mushtaraka bainal maqbul wal mardud kenan wasu nau'uka na daban wanda suka yi tarayya tsakanin khabar wanda yake maqbul da kuma wanda yake mardud shine al-mabhas thani ko mabhasi na biyu to sai ya fara da al-musnad na farko akwai al-musnadu تعريفه تعريف خبر مسند ألف اسم مفعول مسند اسم مفعول من أسند daga asnada ya, ya jingina bi ma'ana adafa da ma'anan ya raba au nasaba ko ya danganta daga ana faɗar wannan shi ne ma'anan asnada wannan a larabci kenan ba harful ba istilahan a istilahi kuwa na malaman mustalah mustalahul hadis idan suka ce al-musnad shine mattasala sanaduhu marfu'an ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam shine khabar din da sanadinsa ya sadu kuma ya zamo marfu'i zuwa ga annabi an ɗaukaka isnadin har zuwa annabi sannan kuma sanadin ya zamo ya sadu wanda shi ake cewa mai al-musnad ya sa lamba ya ce hazar ta'arif wannan ta'arifin huwa alladhi qata bihi al-hakim shine ta'arifin da imam al-hakim ya yanke game da ta'arifin hadisi musnad wa jazama bihi ibn hajar fi an-nukhba kuma shine ibn hajar ya ya tabbatar a littafin sa nukhba yace hunaka ta'rifatun ukhra lil musnad yace musnad yana da wasu ta'arifai daban wanda ba wannan ba amma wa'annan da su ne kusan wannan shine ta'arifi wanda yake malabai suka tabbatar gina idan mun ji menene ta'arifin musnad wanda shine hadisin da yake a isnadinsa ya sadu da juna ba a samu yankewa ba har zuwa annabi shi ake cewa al-musnad to ina misalinsa ya ce thaniyan na biyu misaluhu misalin hadisi musnad misalin sama a kharajahul bukhari hadisin imam bukhari ya fitar قال بخاري يتي حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كاغني daga shi Bukharin da ya rubuta hadisin a littafinsa yace wanda ya ba su hadisin Abdullah bin Yusuf shi kuma daga Imam Malik shi kuma Malik daga Abdul Zinad shi kuma daga Al-A'raj Al-A'raj daga Abi Huraira Abi Huraira daga manzon Allah kaga babu yankewa har zuwa annabi cewa annar rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idza shariba kalbu fi ina'i ahdikum falyaghsilhu sab'an idan kare ya sha abin sha a cikin kwanan ɗayan ku to ya wanke shi su bakwai hadisi yana bukhari yace to fa hadha hadisun ittasala sanaduhu min awwalihi ila muntaha to kaga wannan hadisi ne da sanadinsa ya sadu tun daga farkonsa har zuwa ƙarshe wa huwa marfu'un ila annabi sallallahu alaihi kuma marfu'i ne zuwa ga annabi wanda shine hadisi musnad khabar wanda yake al-musnad sannan sai al-muttasil al-muttasil shi ma wani nau'i ne alif ta'rifuhu ta'rifu muttasil ce lughatan alugha ismu fa'il shi kuma ismu fa'il ne in yana ana sai ya zama ismu maf'ul sai da ce al-muttasal amma aka yi kasara muttasil ya zama ismu fa'il ko can musnad da aka ce inda an ce musnid da sai zama ismul fa'il amma ce musnad sai zama ismul maf'ul ne to nan aka ce almuttasil sai zama ismul fa'il min ittasala daga ya sadu an gane duddun qata'a kishiyar in qata'a ya yanke wa yusamma hadha an-naw'u bil mawsul to irin wannan nau'i ana kiransa da suna mausul aidan shi ma shi ma ana ce masa mausul ba istilahan a istilahi shine mattasala sanadu shine hadisin da sanadinsa ya sadu marfu'an kana aw mawqufan sawa'un marfu'i ne ko mawqufi zama isnadin da ya sadu har zuwa inda ya tsaya kun gane ko a kenan hadisi musnad ma zai iya zama muttasil an gane har zuwa annabi yace muttasil ne har zuwa annabi kuma ana iya samun muttasil wanda bai kai zuwa ga annabi ba amma kuma shi ma muttasil ne amma ba za a ce masa musnad musnad ba sai in ya kai har zuwa annabi amma shi muttasil ana iya ce masa muttasil ko da bai kai ga annabi ba in dai ba a samu yankewar isnadi ba har zuwa inda ya tsaya in daga kan sahabi ne in daga kan tabi'i ne ya ce wannan isnadin muttasil ne har zuwa wani mun fahimta ina ce mattasala sanaduhu marfu'an kana aw mawqufan sawa'un marfu'i ne zuwa ga annabi ko mawqufi ne daga kan sahabi thaniyan misaluhu misalinsa alif misalul muttasilu misalul muttasili marfu'i misalul muttasili al marfu misalin hadisi muttasil wanda yake marfu'i zuwa ga annabi shine isnadi a ce malikun malik ya rawaito hadisi an ibn shihab daga ibn shihab az-zuhri an salim bin abdullah daga salim bin abdullah an abihi daga babansa abdullah bin umar an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan muttasil ne kuma marfu'i an gane har zuwa annabi ce an rasulullahi annahu qala kaza har zuwa annabi a ce annabi ya ce kaza kaga wannan isnadi ne wanda yake muttasil al-muttasil al-marfu ba misalul muttasil al-mawquf misalin hadisi muttasil wanda yake mawqufi shine Malik an-Nafi an Ibn Umar Malik ya rawaito hadisi daga Nafi Nafi maula Ibn Umar daga Ibn Umar shi kuma Ibn Umar annahu qala Ibn Umar ya ce kaza ya ce kaza kaga ba a ce annabi ya ce ba ce Ibn Umar ya ce kaza to kaga wannan muttasil ne tunda malik ya ji daga nafi nafi ya ji daga ibn umar ba a samu yankewa ba to sai dai maganan ta tsaya daga ibn umar ba ta tsallaka kan annabi ba sai zama al-muttasilul mawquf muttasil mawquf thalisan na uku yace hal yusamma qawlu tabi'i muttasila shin maganan tabi'i ana iya ce masa shi ma a ce masa muttasil wanda bai kai zuwa ga sahabi ba قال العراقي العراقي يتي وأما القول التابعين أما فدر تابعي إذا اتصل الأسانيد إليهم إذا إسنادي يا سادو هرزوا غريسو فلا يسمونها متصلة في حال الإطلاق باسا كيران متصل أسكي أتي وانا حديث متصل باسا فدر هكا أما مع التقييد فجائز أما تارد التقييدي a ƙayyade ya ce wannan ya halatta a ce muttasilin ila fulan misali wa waƙi'un fi kalami kuma abu ne da yake faruwa a cikin maganganunsu a cikin maganansu ka ƙaulihim kamar faɗarsu malaman hadisi su ce haza muttasilin ila sa'id ibn al-musayyib wani hadisi muttasil ne ila sa'id ibn al-musayyib zuwa sa'id ibn al-musayyib au ila zuhuri ko a ce muttasil ne ila zuhuri au ila malik ko a ce muttasil ne ila malik wani hawi zalik da abin da ya kama da haka to yan faɗi haka ba laifi amma a ce muttasil a yi shiru sai wanda yake mawqufi ko marfu'i an gane qaila yace kuma aka ce wasu suka ce wan nuqtatu fi zalik wato mas'ala dai akan wannan annaha tusamma maqati so hadisan ana kiransu maqati haka sunansu yake jam'in su kenan guda ɗaya a ce munqati fa itlaqul muttasil to ai musu itlaqin muttasil ai shuru to kal wasfi li shay'in wahidin ne bi mutadaddain lughatan kamar a sifata abu ɗaya ne da abubuwa guda biyu kishiyar juna a lugha ba da zai abu ya zama munqati kuma ya zama muttasili a lokaci guda an gane ko tunda ana kiransu da suna makati a ce wani hadisin muqati ne haka sunan shi ake kiransa sannan kuma ka zo ka ce masa muttasil ka yi shiru to ya zai a sunawa abu muqati kuma a suna masa muttasil kaga kamar sifata abu ɗaya ne da abubuwa guda biyu kishiyoyi a luga ka ce wani fari ne baki ne wane wane wai wane wani fari ne baki haka ba zai yi ba kamar irin wannan ne amma kana iya sa kaidi ka ce muttasilun ne ila ila ibn musayyib ko kuma ila zuhuri to kaga nan ka fayyace ba a samu matsala ba wannan nau'i na biyu kenan na uku ziyadatu thiqat ƙare-ƙaren amintattu a samu wani amintacce ya kawo hadisi tare da wani ƙari da bai zo ba a wajen sauran marwaita an gane alif almuradu bi ziyadati thiqat abinda ake nufi da kare-karen amintattu shine az-ziyadatu yace na farko dai az-ziyadatu idan aka ce az-ziyadatu kare-kare jam'u ziyada ne jam'i ne na ziyada ƙari jam'in ƙari da hausa shine mai kare-kare ko ƙarori za mu ce yawa kare-kare yawa والثقات جمع ثقة إن أكتشكم ثقات جمع إننا ثقة ثقة شيني أمنتتي والثقة هو العدل الضابط ثقة شيني عادلي ضابط wanda yake mai kiyaye abu mai harda mai kiyaye abu wal muradu bi ziyadati as-siqa yace to abinda ake nufi da ziyadati as-siqa siqa amintacce yazo da ƙari ma narahu za'idan min al-alfaz abinda muke ganin sa a matsayin ƙari daga lafuzza fi ruwayat ba'd siqati a ruwayoyin ba'd siqat wasu daga cikin amintattu li hadisin ma ga wani hadisi sai kaga ya kawo wani hadisi tare da ƙarin da babu shi a wani wurin an gane yana yace abin nan ma narahu za'idan min al-alfaz fi ruwayat ba'd siqati li hadisin ma amma رواه الثقات الآخرون لذلك الحديث ya kawo shi da ƙari a cikin wani hadisi daga abin da sauran siqat na daban suka rawaito wannan hadisin amma rawahu siqatul akharuna lidhalika alhadis ya zama an samu ƙari a nashi ba tare da an same shi ba a ruwayar wa'insu amintattun irinsa da suka ruwaito wannan hadisi ma'ana an samu amintattu da yawa sun ruwaito hadisi makaddara an samu amintacce goma sun ruwaito hadisi duka wannan mutanen guda goma sun ruwaito hadisan hadisin to cikinsu sai a samu wani mutum guda ɗaya ya kawo ƙarin wata kalma a cikin hadisin ko wata jumla an fahimta ko wani abin da ya kama da haka to wannan sai a kira shi mai ziyadatu siqa ziyadatu siqa ƙarin amintacce an samu ƙari a cikin wannan hadisin daga wani mutum wanda yake amintacce yanzu mun gane ma'anansa yawwa to sai mu tafi mu ji sauran ƙarin bayani na biyu ashharu man itana biha biha ashharu man itana biha mafi shahara malaman da suka suka bayar da kulawa game da irin wannan ƙara-ƙara masu tattaro hadisai duka wanda suka ruwaito sai su duba su ga waye kawo ƙari waye ruwaice shi tare da ƙari akwai wanda suka yi wannan aikin ya ce hazihi ziyadatu min ba'd siqat fi ba'd al-ahadis yace wa'annan ƙara-ƙaran wanda suka zo daga sashen wasu amintattu fi ba'd al-ahadis a cikin sashen wasu hadisai lafatat anzarul ulama ta waiwayo da wato tunanin malamai ya sa idanuwan malamai da tunaninsu ya waiwayo zuwa ga kallon wannan ƙarin don a san matsayinsa a san hukuncin da za a masa za ka fata tabba'u ha suka bibi wa'annan ƙare-ƙaren wa'atanu bi jam'iha wa'atanu bi jam'iha suka kula suka kula suka mai da hankali matuƙa game da tattara su wa ma'arifatiha da kuma sanin su a san hadisin da ya zo tare da ƙari a kuma tattara su guri ɗaya an samu malaman da suka mai da hankali game da wannan wa man ishtahara bi zalika al'a'imma yace wa min man ishtahara bi zalika al'a'imma yace daga cikin waɗanda ya kamata a ce min al'a'imma ya kamata a sa wa man ishtahara bi zalika min al'a'imma yace kuma ko kuma wa mimman ishtahara bi zalika min al-a'imma sai zama an samu waɗanda suka shahara game da wannan a cikin al'a'imma kenan babu ƙarin wannan min din kenan cikon bayanin abin da ya gabata ne hazihi ziyada hazihi ziyadatu min ba'di siqati fi ba'di al-ahadith la fatat anzar al-ulama fatatabba'uha wa tanaw biha bi jam'i wa tanaw bi jam'iha wa ma'rifatiha wa man man ishtahara bi zalika al-a'imma kuma yana daga cikin abinda a'imma suka shahara da shi yana daga cikin abin da a'imma suka shahara da shi to daga cikin in kuma muka ce wa min man ishtahara bi zalika min al a'imma sai zama za mu yi tafsiri nan gaba kenan daga cikin waɗanda suka shahara game da wannan a cikin magabata alif akwai na farko abubakar bin abdullah bin muhammad bin ziyad an nisaburi sunansa kenan abubakar alkuniyarsa ne sunansa abdullahi bin muhammad bin ziyad an nisaburi ash-shafi'i wanda maula ne na usman bin affan radiyallahu an ya rasu a shekara ta 324 na biyu akwai abu nu'aim al-jurjani shi ma ash-shafi'i mazhabar shafi'iyya ne shi ma wanda ya rasu a shekara ta 323 jim na uku akwai abul walid hassan bin muhammad al-qurashi al-qurashi al-amawi shi ma kuma ash-shafi'i ne dan mazhabar shafi'iyya ne shi kuma ya rasu a shekara ta 349 wannan kusan su suka mai da hankali matuka game da wannan aikin thalisan na uku makanu wuku'iha gurin da wannan ziyara din take abkuwa a ina ziyadan take faruwa alif fil matan tana faruwa a cikin matani a samu ƙari a cikin matanin hadisin bi ziyadati kalimatin aw jumla ta hanyar samun ƙarin wata kalma ko wata jumla ba na biyu fil isnad a samu ƙari a cikin isnadi bi raf'i mawqufin aw wasli mursali ta hanyar rafa a hadisin da yake mawqufi ne sauran malaman sun ruwaito shi mawqufi sauran siqat sai a samu wani shiƙa ya zo sai ya rafa shi zuwa ga annabi an gane ko kuma sauran malaman sun ruwaito shi mursal sai wani ya zo sai ya wassala shi an gane ko ya mai da shi mausul ya sadar da isnadin to a wa'annan gurere guda biyu ziyada din take abkuwa rabi'an na hudu hukumu ziyadati fil matan to menene hukuncin ƙari a matani idan an samu ƙari a matanin hadisi to mai hukuncin wannan ƙarin malin ce amma ziyadatu fil matani faqad ikhtalafa al ulama fi hukmiha ala aqwal ƙari a cikin matani malamai sun yi sabani dangance da hukuncin wannan ƙarin ala aqwal akan wasu maganganu daga cikin maganganun alif fa minhum man qabilaha mutlaqan daga cikin malamai akwai wanda ya karbi karin a sake ba kaidi duk inda kari ya zo kawai za a karbe shi in ya zo da wani karin bayani ko kaza ko wani hukunci za a yi aiki da shi an gane ko tunda siqa ne ya rawaito shi shikenan ba na biyu wa minhum man raddaha mutlaqan akwai wanda ya mayar da wannan karin a sake ba kaidi duk inda wani kari ya zo in dai an samu sauran marawita sun rawaito ba wannan karin sai aka samu wani siqa ya rawaito shi da kari to zai mayar da wannan karin ba zai yi ba zai yi aiki da shi ba ko ya masa hukunci da shizuzi ko wani abu irin wannan an fahimta wa minhum man radda ziyadata min rawi alhadith abinna min rawi alhadith allazi rawahu awwalan bighairi ziyada wa qabilaha min ghairihi daga cikin malamai kuma akwai wanda ya mayar da karin baya karba yake mayar da karin min rawi alhadith daga marwayacin hadisin allazi rawahu awwalan bi ghairi ziyada wanda ya ruwaito shi a karan farko ba tare da ƙari ba ya ruwaito shi a karan farko ba tare da ƙari ba daga baya kuma sai a samu ya ruwaito shi da ƙari to sai ya ki karɓin wannan ƙara wa qabila min ghairihi sai ya karɓa daga wanda ba wannan ba ma'ana daga wanda ya ruwaito shi tare da ƙarin tun farko idan ya samu tun farko da ƙarin ya ruwaito shi to sai ya karɓa amma in ya samu a karan farko ya roto shi ba karin daga baya kuma sai ya zo ya roto shi da kari to baya karba ana akwai masu irin wannan cikin malamai ya ce ka duba ulumul hadis shafi na 77 kuma alkifaya shafi na 424 da abin da ya biyo bayanta bayan wannan shafufuka sai ce waqad qasara al-mustalah az-ziyada bi hasabi qabuliha wa raddiha ila salasati aqsam ibn salah ya karkasa wannan ziyada din da gwargwadon karbanta da mayar da ita sai ya kasa ta gida uku ya kasa ta kasuwa uku wa huwa taqsimun hasan mala yace kuma wannan karkasawa ce mai kyau wannan malamin yayi mata wa wafaqahu alaihi an-nawawi wa ghayruhu wanda imam an-nawawi da yazo ya wafaka masa akan wannan aikin da yayi wa ghayruhu da wasunsu su wasu nawawi wasu daga cikin malamai duk da suka zo sun goyi bayan wannan kasawar ya ce wahadar taksimu huwa wannan karkasawar shine kamar haka alif na farko ziyadatun laysa fiha munafatun lima rawahu thiqat aw al-awthaq a samu ƙari wanda a cikinsa babu korewa a cikin wannan ƙarin game da abin da amintattu suka ruwaito ko mafi aminci suka ruwaito ya zama ya zo da wani ƙarin da bai kore abin da amintattu suka ruwaito ba ko wanda suka fi shi aminci suka ruwaito bai kore ba kawai ƙari ne dai aka samu wanda babu shi a can amma bai kore abin da su suka ruwaito ba ya ce fahadhihi hukmu hal qabul to wannan ƙarin hukuncin ta a karɓe ta li'anna haka hadisin tafarrada bi ruwayatihi abin nan tafarrada bi ruwayati jumlatihi siqatun min as-siqat domin wannan ƙarin sai zama ka hadisin kamar ma wani hadisi ne mai zaman kansa tafarrada bi ruwayati jumlatihi wanda aka samu ma a jumlace gaba ɗaya wani ya kaɗe ta wajen ruwayarsa wanda kuma siƙa ne mina siƙa amintacce daga cikin amintattu mana sai zama kamar wani hadisi ne ma mai zaman kansa ba ma wai ƙari ba kawai za a kalle shi kamar ma ruwaya ce yayi mai zaman kanta wato shi amintaccen kun fahimta to wannan karin tunda bata ci karo ko bata kore abinda waɗancan suka rawaito ba to za a karbe ta li'annaha ka hadisin tafarrada bi ruwayatihi bi ruwayati jumlatihi sai zama kamar ma wani hadisi ne wanda aka samu siqatun min siqat wani amintacce daga cikin amintattu ya kadaita game da ruwayarsa gaba ɗayansa bambanci dai shi wannan ba hadisi bane ƙari ne amma wannan ƙarin hukuncin su ɗaya ma da a ce hadisi ne mai cin gashin kansa ya ruwaito wanda sauran ba su ruwaito ba sai shi kaɗai wanda ake cewa hadisul a- a- hadisul ahad ko hadisul ahad hadisin wanda mutum ɗaya ya ruwaito an gane ko ya zama hukuncin sa kenan wanda kuma mun yi bayanin irin wannan a baya ba na biyu ziyaratu ziyaratul munafi munafiyatun lima rawahu thiqatu aw al awsaq a samu ƙari ƙarin da ya zo ya kore abin da amintattu suka ruwaito ko wanda suka fi shi aminci suka ruwaito fa hadhihi hukmu harraddu to wannan ƙarin hukuncin sa ayi watsi da shi kama sabaqa fi shazi shazi kamar da ya gabata a hadisi shazi an gane جيم سينا أكو زيادة فيها نوع منافات لما رواه الثقات أو الأوسق قارن ديك ينا ɗauke da wani nau'i na korewa ba korewa gaba ɗaya ba amma wani nau'i na korewa wani nau'i na korewa game da abin da amintattu ko wanda suka fi shi aminci suka ruwaito watan hasiru haziyar munafati fi amraini to irin wannan korewar ana takaita ta ana iyakance ta a cikin al'amurra guda biyu na farko taqyidul mutlaq ƙarin da zai zo ya ƙayyade wani hukunci da yake sake zo an samu wani abu da yake sake sai a samu ƙarin da zai zo ya ƙayyade shi an bar abu a sake sai a samu a watan waya wani ya zo da wani ƙarin da ya ƙayyade abu a sani na biyu ko saniyar na biyu taksisul am a samu karin da zai zo ya kassase umumi ya kassase abin da yake am su waɗancan sun ruwaito abin am a buɗe shi wanda sai zo da karin da zai kassase an gane ta wannan shi ake cewa nau'in munafat wani nau'i na korewa a shi ba korewa yayi ba amma ya takaita ya ya kayyade abin da suka rawaito a sake ko kuma ya kassase abin da suka rawaito a game to ai mun riga mun san abin nan mutlaq da muqayyad a karatun na usulul fiqh ko shi da dama wani karatu shi yake taimaka yanzu kaga ba sai na tsaya na ce muku kaza shine mutlaq kaza muqayyad ba ba sai na tsaya na ce muku kaza shine takhsisi ka takhsisi shine kaza kaza am kaza khas ba bukatar sai na yi wannan bayanin tunda mun yi karatun usulul fiqh kuma mun yi bayani filla filla akan wannan shine amfanin karatuttuka da wani karatu shi yake taimaka ma wani in an zo wani guri ba sai an tsaya an yi wani dogon sharhi ba ya ce wa hadal qismu sakata an hukumi ibn salah to wannan kaso na uku ibn salah da ya kawo shi sai shiru bai masa hukunci ba in kun lura waɗancan guda biyun ya musu hukunci ya ce fa hadhi hukumu hal qabul na farko na biyun fa ya ce fa hadhi hukumu har raddu wannan da ya kawo shi sai shiru bai ce koyi ba وقال عنه النووي إمام النووي سيف داغم ده wannan yace was-sahihu qabulu hadha al-akhir magana mafi inganci karbar wannan na karshen shi ma wannan na karshen ana karban sa shi ma karbabbe ne wannan kayyadewar ana karbanta in taksisi ne shi ma ana karban sa mun fahimta خامسا نبي الأمثلة للزيادة في المتن في المتن مثالي أكن قاري da aka samu a cikin matani ألف نفركو مثال للزيادة التي ليس فيها منافات misali game da ƙarin da a ciki babu korewa babu korewa game da abin da wato siqat suka rawaito ko wanda suka fi aminci to misalin wannan ma rawahu muslim hadisin da imam muslim ya rawaito muslim ya rawaito shi a cikin sahihinsa ka duba al-minhaj sharhin da nawayi wa muslim juz'i na uku shafi na 182 ya kawo wannan hadisa min tariqi ali ibn mushir an al-a'mash an abi razin wa abi salih an abi huraira radiyallahu anhu min ziyadati kalmati falyuriqhu hadisin da musulmi rawaito ta hanyar ali ibn mushir shi kuma daga al-a'mash shi kuma daga abi razin da kuma abi salih su kuma daga abi huraira surwato hadisin kare idan ya sa baki cikin kwano min ziyadati kalimati suka rawaito shi tare da ƙarin ko daga ƙarin kalmar falyuriqhu an gane ko ya ɗaure shi kenan falyuriqhu fi hadisi wulugil kalb a hadisin lallagin kare idan kare ya sa harshensa a cikin kwano wala yazkurha sa'irul huffaz min ashabil amash sauran marwaita mahardata daga almajiran amash ba su ruwaito shi tare da wannan karin ba wa inna ma rawahu hakaza su sun ruwaito hadisin ne haka idza walaga alkalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu an gane falyaghsilhu sab'a miraran sab'a mirarin shi kuma can sai ruwaito shi idza walaga alkalbu fi ina'i ahadikum falyuriqhu summan yaghsilhu har sai aka sa kaidi sai ya sa ruwa ya daure sannan ya wanke an gane sai ya zuba ruwa a ciki ya daure sannan ya wanke in ya zo wankin karshe ko wankin farko ya sa kasa abin nan a wanki ya sa kasa to wannan ƙari na falyuriqhu kaga ya zo ta wannan hanyar ne wadda wadda malai ya ambata ta hanyar ali bin mushir an al-a'mash an abi razin wa abi sali an abi huraira ya zo da wannan ƙarin amma sauran huffaz ba su kawo wannan ƙari na falyuriku ba an gane ko shi ne ya ce zawala galkalbu fi ina yi ahadikun falyaksilhu saba amirar haka suka kawo shi fatakunu hazihi ziyada to sai wannan ƙarin ya kasance ka khabarin tafarrada bihi aliyun bin mushir kamar wani labari ne da Ali bin Mushir ya kadaita da shi wa huwa siqa wanda kuma shi amintacce ne an gane fatuqbalu tilka ziyada to sai a karbi wannan karin daga gare shi sai a karbi wannan karin ba misalin li ziyadatil munafiya misali game da karin da yake kore abin da amintattu ko wanda suka fi aminci suka ruwaito ziyadatu yawmi arafa karin ranan arfa da ya zo fi hadisi cikin hadisin yawmu arafata wa yawmun nahari wa ayyamu tashriqi iduna ahlal islam wa hiya ayyamu uklin wa shurbin ranan arfa da ranan layya da kwanakai uku da za su biyo bayan layya idinmu ne mu musulmi wa hiya ayyamu uklin wa shurbin wanda kuma ranaku ne na ci da sha yace fa innal hadisa to wannan hadisin min jami'i turqihi biduniha duk hanyoyin shi idan ka bi zaka ga babu ƙarin wannan yawmi arafa din yawmu arafa babu wannan ƙarin a ciki wa inna ma jaa biha Musa bin Ali bin Rabah Musa bin Ali bin Rabah yazo da wannan ƙarin an abihi an Uqba bin Amir wal hadisu akhrajahu at-Tirmidhi wa Abu Dawud wa ghayruhuma Tirmidhi da Abu Dawud suka fitar da shi da wasunsu to haka idan aka shigar da ranar arfa sai zama ranar arfa ma ranar ci da sha ne ba maganan azumi kenan to yan ayi azumin arfa za a ci a sha ne an ce kuma ranar ci da sha kenan ba za a yi azumi a ciki an gane shi yasa wannan karin da yake ya saba ma waɗancan sai aka kore shi shi wanga ba aiki da shi saboda ya saba wa asiqat ko kuma al-awsaq jim na uku misalul liziyadati allati fiha nau'u munafatin misali game da ƙarin da yake a cikinsa akwai wani nau'i na korewa kamar ƙayyade mutlaq ko kuma taksisin am ga misali marawahu muslim abinda imam muslim ya rawaito shi min tariqi abi malik al-ashja'i ta hanyar abi malik al-ashja'i an rubi'i an khizai an huzaifa daga rubi'i daga huzaifa qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yace dogon hadisi ne har ya kai inda yake cewa waju'ilat waju'ilat lana al'ardu kulluha masjida kuma an sanya mana ƙasa dukkaninta masallaci ce waju ilat turbatuha lana tahuran sannan kuma sai aka sanya turbayanta a gare mu ya zama mai abin tsarki abin samun tsarki ya ce to wannan faƙad tafarra da abu malik al'ashja'i bi ziyadati turbatiha abu malik al'ashja'i shi ya kaɗaita da ƙarin turba wato abin nan turbatuha walam yazkurha ghayruhu min ruwat duk sauran marwaita wanda ba shi ba ba su ambaci turbatuha ba wa inna ma rawahu abinna rawul hadisa hakaza su sarwaito hadisin ne kamar haka waje ilat lanal ardu masjidan wa tahura kaga sanya kaidi na turbatuha tunda nan aka ce turbatuha kenan an kayyade kasar ta kenan turba din kasar amma an bari a sake ya zama wasu sun rubuto shi mutlaq a sake an gane kenan duk sai ya zama duk abin da yake zai amsa sunan al-ard za a iya yin mai taimama da shi amma shi da zo sai ya kayyade da turbatu ha sai abin da ke turbayanta ne abin da ita kasar ya zama ta haife shi kasa ce mutawallidun ne daga gare ta ita ce ta haife shi an gane kamar kasa dutse kaga duk ita ce wani wani wani abin nan kwalkwali farin nan wani wani abin nan haka dai rairayi wane ne duka ita ce duk turbatu ha ce to sai zama wannan kaidin za a karbe shi kenan shi yasa wanda su karbi kaidin ba sai ce har icce ka dafa kai taimama taimaman ka tayi in ka dafa icce kai taimama taimaman ka tayi akwai masu ganin masu wannan ra'ayi cikin fuqaha ra'ayin taimama da icce tunda shi ma ai kasa ce akan akan kasa yake da sauran abubuwa irin wannan mun gane wannan to wannan shine misali na sadisat gaba ta shida hukumar ziyadati fil isnad hukuncin ƙari a isnadi amma ziyadatu fil isnad amma abin da ya shafi ƙari a isnadi ya ce fatansabbu huna ala mas'alatai ne ra'isai ko mina ne ra'isayitai ne wannan tarkiba ban gane shi ba ba ra'isatai ne ya kamata ya kasance ba haka ya kamata ya'un din yau wanda ya'un bai kamata ta zo ba eh to nan an sa ya'un sannan ta'un sannan ya'un kai ma haka ne eh ra'i abdan eh bayan ta bayan sinun din eh bayan sinun ai akwai ya'un kai ma haka haka ne ya'un biyu ne yawa to bai kamata a sa kamata ya ce amma yana iya zuwa haka ra'isiyya in maka ɗauke shi ra'isiyya sai zama ra'isiyyatai ne zai iya ɗauka wannan yawwa ba a akwai ra'is akwai ra'isa akwai ra'isiyya an gane to nan kalmar ra'isiyya ce to na ana son a yi tasniya ɗinta ne za ka ce ra'isiyyatai ne kenan yawon ɗin tana aiki musamman ta shadda ra'isiyyatai ne ya ce to wannan ziyara din a isnadi tansabbu tansabbu ana ai tajma'u wannan ƙarin zaka haɗa shi zaka tattara shi huna a nan ala mas'alatai ne akan mas'aloli guda biyu ra'isiyatai ne wanda suke manya-manya guda biyu ce ra'is shine babban abu ko jagora yaksuru wuqu'aha wanda abkuwarsu yake yawaita suke yawan abkuwa wahuma wanda su ne ta'arudul wasli ma'al irsal wa ta'arudul raf'i ma'al waqf a samu cin karo da juna tsakanin sadarwa da irsali wani ya ruwaito shi mausul sai a samu kuma wani ya zo tare da ƙari wato wasu sauran su ruwaito shi mursal sai wani zai roto shi matona mosul a gane a ce saura sun ruwaito shi a morsal sai wani zo shi kuma sai roto shi mosul yanzu kaga sa an samu ta'arudul wasli ma irsal ko kuma ta'arudul raf'i ma waqfi wasu sun ruwaito shi mawqufi sai wani shi kuma sai ya zo da ƙari ma'ana sai ya ruwaito shi mai marfu'i to wannan su ne abin nan guda biyu matsaloli guda biyu wanda suke manya-manya a nan ake samun ziyada din sai ce amma baƙi suwar ziyada amma sauran surori na ƙari da ake samu fil isnadi a cikin isnadi faƙad afradal ulama ulaha abhasan khassa to malamai sun kaɗaita musu bahasi keɓantacce wanda ya keɓance su sauran duk wani ƙare-ƙare wanda ba wa'in nan ba to malamai sun ware musu bahasi nasu na kansu sai a masa bayanin sa a yi hukunci a kansa مثل المزيد في متصل الأسانيد كبر المزيد في متصل الأسانيد wanda mun yi bayanin sa a baya to kaga wannan shi an ware masa bahasin sa mai zaman kansa amma shi irin wannan ziyada din wanda muka ambata ita ce anan ake magana yace hadha wa qad ikhtalafa al ulama fi qabul al ziyadati wa raddiha ita ma dai malamai sun yi sabani wajen karbar karin a ciki da yazo a cikin isnadi ko kuma mayar da shi samu cin karo tsakanin alwasul ma al'irsal ko cin karo tsakanin arrafu ma alwaqf to wasu malamai suna karba wasu ba sa karba shi da ya ce haza wa qad ikhtalafa al-ulama'u fi qabul ziyarati wa raddiha malamai sun yi sabani wajen karba da mayarwa ala arba'ati aqwal maganganunsu kuma sun kai kusan maganganu guda hudu ana sun yi sabani akan maganganu guda hudu wahiya wadda wani maganganu su ne kamar haka alif na farko alhukum liman wasalahu aw rafa'ahu hukunci yana ga wanda ya wassala shi ko ya rafa'a shi ma'ana wanda ya kai shi matsayin mausul ko marfu to shi ake yi hukunci ma'ana shi za a karba an gane ai qabulu ziyada shine za a karbi wannan ƙarin saura sun ruwaito shi an samu waɗanda suka rawato shi marfu'i an samu wanda suka rawato shi mawqufi to sai a karbi ƙarin wanda suka rawato shi da me suka rawato shi ya zama marfu'i to da wanda suka rawato shi marfu'i su suke da ƙari haka an samu wasu sun rawato shi mawsul wasu sun rawato shi mursal to sai a karbi maganar waɗanda suka rawato shi mawsul don su suka zo da ƙari haka yake a wajen wasu malamai wa huwa qawlu jumhurul fuqaha wanda wannan shine maganar jumhurun fuqaha wal usuliyin da kuma malaman usul ya sa lamar ci qala al-khatib al-khatib yace hadha al-qawl huwa as-sahih indana wannan magana ita ce mafi inganci a gurin mu ka duba al-kifaya shafi na 411 ba magana ta uku al-hukm liman arsalahu aw waqafahu aw waqafahu hukunci yana ga wanda yayi irsalinsa ko kuma ya waƙafa shi ga ya tsayar da shi akan sahabi ai raddu ziyada ma'ana dai za a mayar da wancan ƙarin wa huwa qawlu aksari ashabil hadis wanda wannan shine fadar yawa yawan malaman hadisi an gane za a mayar da wancan ƙarin ji magana ta uku al-hukm lil aksar za a yi hukunci ne ga wanda suka fi yawa idan waɗanda suka rawaito shi muttasil ko suka rawaito shi marfu'i su suka fi yawa sai ya ɗauki maganarsu in wanda suka rawaito shi mursal ko mawquf su suka fi yawa sai ya aiki da maganarsu wa huwa qawlu ba'di ashabil hadis to wannan fada ce ta wasu daga cikin malaman hadisi sai dal na uku ko lil ahfaz ana karɓar magana wanda ya fi kiyayewa ne wa huwa qawlu ba'di ashabil hadis shi ma magana ce ta wasu daga cikin malaman hadisi mana za a duba cikin su waye ya fi kiyayewa ta bangaren harda tsakanin wanda ya ruwaito muttasil da wanda ya ruwaito shi abin nan mawquf abin nan mursal da wanda ya ruwaito shi mawquf da wanda ya ruwaito shi marfu wa suka fi zama ahfaz kiyayewa suka fi zama tamud dabt da abin da ya kama da haka to sai a rinjaye da da nasu sawa'un mausul din ne ko kuma bannan mursal din ne sawa'un mawquf ne ko marfu sai ce misaluhu to misalin sa hadisu hadisan la nikaha illa bi wali hadisin da yace babu aure sai da wali wala hadisi faqad rawahu yunus bin abi ishaq as-sabi'i yunus bin abi ishaq as-sabi'i ya rawaito shi wa ibnuhu isra'il da ɗansa isra'il wa qais bin rabi sun rawaito shi an abi ishaq musnadan muttasilan haka suka rubuto shi musnadi musnad muttasil isnadin sa asade ko musnad har zuwa annabi wa rawahu sufyan ath-thawri sufyan ath-thawri shi kuma sai ya ruwaito shi wa shu'ba bin al-hajjaj da kuma shu'ba an abi ishaq mursalan daga abu ishaq mursal an gane ka duba yace unzur al-misal wal ikhtilaf ka duba littafin al-misal wal ikhtilaf ko al-misalu واختلاف الرواة في إرساله ووصله haka abin nan a cikin littafin alkifaya shafi na 409 da sauran abin da biyo bayan shafuffuka to anan sai ka ɗauki waɗancan hukuncin na malamai sai ka sai ka duba ka gani waɗancan hukunci guda hudu da aka yi yana za a ɗora akan wannan wasu sun karɓa mutlaƙan kenan sai su yi aiki su sai su yi aiki da maganan wa yunus da ibn abi ishaq as-sabi'i an gane da dan kuma ɗansa isra'il da kuma qais bin rabi su suka roto shi musnad muttasil kenan kaso na farko su za su yi aiki da wannan su kyale maganan sufyanu sauri da shu'ba in mun ɗauki kaso na biyu su kuma su za su yi aiki da maganan sufyanu sauri da shu'ba su kyale ta waɗancan in kuma mun ɗauki na uku wanda shi ne za a duba suwa suka fewa za ka ga na farkon sun fi na biyun yawa in kuma na uku za a duba sai ka ga waɗannan na biyun sun fi waɗancan ƙarfi su sufyan su shu'uba sun fi waɗancan ƙarfi kaga ya danganta da abin da mutum mutum ya tafi a kansa to anan za mu tsaya saboda lokaci da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai la ba mu lada kurakure Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika shalla la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله